أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لتنين نواني دوتا عند الجمعة شا sha bakwai ko sha shidda da watan shawwal sha takwas gaba ne kenan to sha takwas ko sha bakwai da watan shawwal shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da takwas da watan biyar shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka ita ce mukaddima ta sunan na al-imam ibn majah al-kazwini rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na bakwai insha Allah zan mu tahi cikin ci gaban tsakiyar baban da muka tsaya babun fil iman babe cikin bayanin sha'anin imani nan yana bayanin masail ne da suka shahu sha'anin imani kafin nan zan mu karanta mukaddima da muka saba karantawa ta al-madkhal ila sunan al-imam ibn majah na Dr. Nuruddin ibn Abdul Salam al-Mas'i hafizahullah ta'ala zan mu tashi al-matlabu sani hukumu zawaidihi hukuncin zawairkin zawair sune hadisan da al-Imam Ibn Majah ya huddo wanda a cikin baqiyatul kutubu sitta babu su khamsa za a ce babu su cikin sauran littattafan na hadisi guda biyar babu su shi kadai ya kawo su yani man da bihi anil kutubu sitta abinda shi ya kadaita da su game da kutubu sitta na farko hukuncin zawaid na ibnu maja na daga cikin mumayyizat abubuwa da suke ƙara daraja sunan ibnu maja yana da yawan zawaid akan kutubul khamsa wannan miza ce wadda ta ƙara mishi kimar da ya kasance ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin kutubu sita a wajen diyawa daga cikin malamai duk da wasu sun taya akan sanya muwadda yan kaɗan daga cikin malamai don saboda haka yana daga cikin abu mai mahimmanci sanin hukuncin wannan zawa'irkin a wajen malaman hadisi ya shahara a wajen malaman hadisi cewa mayan faru da bihil imam ibn majah ya kunu da ifan galibin abin da ibn majah ya infiradi da shi ya kaɗaita da shi yana kasancewa da ifi al'allama abul hassan sindi yake cewa walaisa bi kullum ba duka ake nihi ba walakin al-galibu kazalik amma galibin dai abin da ya kaɗeta da shi shi haka yake kasancewa nuraddini sindi malami ne mai sharhin yana da hashiya ga kutubu sitta yayi ga bukhari yayi ga muslim yayi ga duka kutubu sitta ne wa qad harrara hazil mas'ala wanda ya tantance wannan mas'ala al-hafiz ibn hajar yake faɗa yana magana akan as-sunan yake cewa fihi ahadithun da'ifa jiddan cikin sunan ibn majah akwai hadisai masu rauni sosai hatta balagani annal mizzi har sai da labari ma zo mana cewa al-imamu abul hajjaj al-mizzi mai littafin al-adraf yana cewa muhammad farad bi khabarin fa huwa da'ifun galiban duk lokacin da aka ce ibn majah ya kadaita da wani hadisi to galibi yana kasancewa mai rauni sai ce walaysa al-amr fi zalika ala dilaqihi bi istiqra'i amma ce bayan bibiyata na ga lamarin ba idlaƙin shi za a ba ce duk abin da ya kaɗaita da shi ya yi infiradi da shi da ifi ne sannan sai yake cewa na samu da rubutun alhafiz shamsuddin muhammad bin ali al-husaini lafazin shi yana cewa na ji malamin mu abul hajjaj al-mizzi yana cewa kullu ma yanfarudu bihi ibn majah fa huwa da'if duk abinda ibn majah kaɗaita da shi mai rauni ne sai dai nan suna nihin galibi ba duka ba kamar yadda ya gabata abu na gaba adadin zawa'irkin zawa'irkin nawa ne wanda ibn maja ya kawo su ya fi kowanne zawa'id ya fi kowanne cikin kutub sita zawa'id nan al-ustaz muhammadu fu'adu abdulbaki yana da adadin hadisan wanda galibin littattafan da muke amfani na kutub sita tarkimi ne na muhammadu fu'adu abdulbaki can da lokacin an yi su littattafan nan suna nan babu lancin hadisi na ɗaya na biyu da rakamsinsu da tarkiminsu wanda ya musu tarkimi mu'tamad lahiyayyen tarkimi shine Muhammadu Fuadu Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala to ya lissafa adadin hadisan na zawa'irkin da wajen kibu Ibn Majah hadisi 339 hadisi 339 sune hadisan da Ibn Majah ya huddo su shi kadai ya huddo su cikin sauran kutubukin ba a same su ba kaga kadari ne mai yawa daga cikinsu akwai hadisi 428 wanda dukkansu sahihai ne a cikin 339 cikin zawa'irkin kenan 428 duk sahihai ne ko hasan sahihai kai nake so sahihi kawai zalla 200 ba daya hasan ne hasan ne 613 da ifi ne 100 ba daya mai rauni ne sosai ko munkari ko makazubi yani haka ya kasasa haka dirasa shi tabbashi yace wa inna ma kana jama'u bayna fatahi shi kuma sunan ibn majah kin duka hadisan da ya hada dubu uku da hadisi biyu ne kawai wanda ya rawaito su ashabul kutubul khamsa fi kutubi wanda ashabul kutubul khamsa sun rawaito ba duka ba wanda kutubul khamsa sun rawaito sannan ibn majah ya zo ya rawaito ta wata hanyar da ba tasu ba daban ya kawo hadisan da suka kawo wancan adadin sannan ya kawo wannan adadin hadisan da aka kawo to wannan yake nuna kwari da karhin sunan ibn majah yana cikin littafin khatimatu sunan yace inna kathiran min al ahadis abu na gaba da yawa daga cikin hadisan da ibnu majah zai kadaita da su zai kasance ana aiki da su a wajen malamai walaha usulun fi sahihi wa ghairiha suna da asali cikin sahihai da wasun su fa yatafarradu bi riwayati li taqwiyati al mas'ala sai ya kadaita da wannan ruwaya dan karfafa mas'ala sai kaga wata mas'ala a cikin sunanin nasa'i an kafa mata hujja da hadisai sahihai shi kuma nan da ya zo sai da ya buɗe baban sai kafa mata hujja da hadisai da ife ko hadisi da ife wanda babu sahihi ko ɗaya to amma dai mas'alar tana nan ana aiki da ita dogaro da wancan hadisai sahihan shi nan ya kawo da ifan dan ya saba hanya da ta sunanin nasa'i ko ta sauran ashabu sunan kin au isti'abi riwayati ko kuma dan ya gama ruwayoyin Bukhari ya buɗa babu kan kaza ya kawo hadisai sahihai da suka tabbata kan mas'alar shi kuma in ya buɗa ba zai maimaita kawo wannan hadisan duk da yana da su yana da sanadin su amma sai kawo wasu masu rauni kenan dai karfafa wancan ne ba yana nihin ba da su akan baban gaba ɗaya suke magana ba wannan kaɗai da suka kawo ba yawa ina ga zan mu tashi cikin babi na babun fil iman hadisi na nawa ne hadisi na sattin da hudu ne a wajena haddasana abubakar ibn abi shaiba ku yake cewa haddasana abubakar ibn abi shaiba haddasana isma'il ibn ulayya an abi hayyan an abi zur'a an abi an abi hurairata kala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan gurin abi zur'a wani abi zur'a ne abi zur'a abi zur'a tarrazi ina alaka shi wai ruwaya daga abi huraira ya zama tabi'i kenan ba shi bane ba shine cikin hanyoyin da ake gane wani kin nan wane ne ne dabaka shi ake dubawa kaga daga an ce abi zur'a ka san cewa ba abu zur'a tarrazi bane ba dan shi ba dabakar tabi'ai yake ba tunda wannan abi zur'a yake an ce yayo ruwaya daga abi huraira kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman barizan linnasu annabi ya kasance wata rana ya bayyana ga mutane ma'ana zahiran linnas fa atahu rajulun sai wani mutum yazo fa kala yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah mal imanu menene imani kenan nan annabi zai bashi ta'arifin imani قال سيك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث والآخر كإيماني دتاشي نقرشي قال رسول قال هيك يا رسول الله ما أكن الله مال الإسلام مية مسلمشي سيك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا كبوتا ما الله ككي شركا دشي كودا وتقيم الصلاة المكتوبة كتئيد صلاة تفر الله وتؤدي الزكاة كبعد زكاة المفروضة تفر الله وتصوم رمضان كي أزم رمضان قال سيك يا رسول الله ما أكن الله مال الإحسان menene ihsan kyautatawa yace an ta'budallaha ka bauta ma Allah kyautatawa nan ta cikin baban akida tunda mun san maratibul din salasa an ta'budallaha ka annaka tara ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi yace fa illam takun tarahu in baka ganin shi fa innahu yaraka shi yana ganin ka kaya yake cewa ita ce martabatul muraqaba ya rasulullah ya ma'aikin Allah mata sa'a yaushe ne kiyama kala sai ce mal mas'ulu ana bi a'lamu min sa'il wanda ake tambayar bai wanda ya tambaya sani ba ma'ana ni ban hika sanin lokacin ta ban sani ba walakin sa'uhuddi suka ana sharaɗi sai dai zan baka labari game da alamunta al'asharat shine alamu akwai littafin da aka yi asharadus sa'a mafi kyan littafin da aka wallafa ya kasa asharadus sa'a al-kubra wanda suka faru da wanda zai su zo da wanda sai karshen zamani yace iza waladatul ammatu rabbatuha idan baiwa ta ayi uwa giji yatta fa zalika min asharatiha wannan yana daga cikin alamunta wa iza ta dawalu ra'il ganami idan makiyayanta makai suka tsawaita fil bunyani cikin gini fazalika min ashratiha wannan yana daga cikin alamunta yace fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah cikin abubuwa guda biyar wanda ba wanda ya san su sai Allah fatala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazihi al-aya sai annabi sallallahu alaihi wasallam karanta inna Allah indahu ilmu sa'ati wa nazulul ghais wa ya'lamu ma fil arham Allah na a wajen shi ne ilimin tashin kiyama ya keɓanta da shi kuma ya shi ya san lokacin da yake sabko gilgije ba wanda ya san gobe za a yi ruwa sai Allah wa ya alam ma fil arham kuma ya san abin da yake cikin ma'aifa amma ta diri nafsun ma za ta kisibu gadin wata rai ba ta san ba mi za ta aikata gobe wa ma ta diri nafsun bi ayi ardin tamut wata rai kuma ba ta san ba a wani guri za ta mutu yace inna allaha alimun khabir Allah masani ne kuma mai ba da labari zan mu gani kamar yadda wasu mutum zai yi tunanin in ya buga da wasu abubuwa na zamani sai ga cewa gashi an ce Allah shi kaɗai ya sani kuma gashi an samu wasu abubuwan da wasu ma sun sani ina zilil gaisu ga 'yan wannan suna auna ya ce gau za a yi ruwa a guri kaza da guri kaza kuma ya kasance wata yawai alam ma fil arham ga likitoci sun sani wa mata dirin ma za ta sibu gadan ga wa mata dirin sun bi ayi ardin tamut ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi sai ya kasance Allah ya sanar da shi inda zai za a amsharan shi ya ce fa'in ƙila idan aka ce kaifa yin hasiru ilmul gai fil hamsa min al-mugaibati siwa habi kasara la ya almuha illallah idan aka kawo iskali nan ya aka yi aka ce kawai abubuwa guda biyar kinnan su kaɗai ne gaibin da Allah kaɗai ya san su banda wasu bayan kuma da kwai abubuwa na gaibu masu yawa banda wannan biyar kin masu yawa ya ce amma abinda za a ce wannan su ne manya-manyan kuma su ne asalin abinda kuma ya zo daga waliyan Allah wanda suna ba da labarin wani abu na gaibu wannan kuma khasun ne da su wanda Allah ya keɓance su ya sanar da su wani abu kamar yadda abubakar ya ba da labarin abin da ke cikin harija matashi bint cewa ɗiya ce fatufiya ya rasu kuma ta aihi ɗiyar ummu kulsum aka sa mata suna wannan yana daga cikin zanni ne ba ilimi ba ne na tabbas yankakke irin na Allah shi na Allah babu shakku a kai cewa kaza za a yi amma na likitoci yanzu ya ce ya rantse da ƙwar'ani wannan ɗan kaza ne duk da ya jarraba babu bai da tabbas hakanan shi ma wanda za a sabko ruwa shi ma hashashe ne ba tabbas ba ne shi na ana magana ilimi yankakke wanda ba shakku a kan shi kuma tare da tafasir ɗin Allah sun suka san cewa gobe za a yi ruwa sun san ɗaso nawa za a yi a da magaran gaba ɗaya sun san cewa a wancan garin ka za a yi can za a rasa to Allah ya san duka wannan tafasilul umur su kawai jumlatan ne suka san shi kuma shi ma da shakku a ciki amma na Allah ko da tafsilin komai hakanan sauran abubuwan wannan kuma Allah ne yake bance shi kenan dan wannan ba za a ce ba sun san gaibu hadisi na gaba الإمام يكي تيوى حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح عن أبو السلط الهروي حدث يتي أبو السلط الهروي حدثنا علي بن موسى رضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن أبيه daga Aliyu bin Abi Talib yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu ma'rifatun bil qalbi imani sani ne na zuci wa qaulun bil lisan fada ce ta halshe wa amalun bil arkan kuma aiki ne da gabbai kala abu sulc ya ce lauƙuri a hazal isnadu alama jununin labara da an karanta ma mahaukaci wannan isnadin da ya warki don saboda lahiyar isnadin a ganin shi to amma sai dai hadisin maudu'i ne hadisin ƙarya ne hadisin ƙarya ne yana cike da makaryata sai dai kuma amma mas'alar a baban tauhidi haka ne yadda aka zano wannan abun a wajen mazhabi lahiyayye na musulunci tsayayye ahlus sunna wal jama'a shine haka kamar yadda mai risala ya kawo da ma sauran duk masu wallafa cikin baban tauhidi haka suke kawo ba magana haka ce dai annabi bai faɗa haka ba busairi yake cewa abu sult an yi ittifaki akan raunin shi kuma an tuhume shi ma da ƙarya cikin hadisi shi da yake cewa lauƙure a hazar isnad alama janunin to shi ne ma makareci cikin cikin sanadin in ji al busairi da yake cewa nan imani ma'arifa ne da zuciya zuwa ƙarshe ya ce wannan hadisin bai inganta ba wajen malaman hadisi sun yi hukunci da cewa hadisi ne na ƙarya matsalar shi shine abu sultul harawi don saboda abdulsalam bin suleiman maula quraish ya ce kazzab tataccen makaryaci ne haka yake cikin takarib ya ce saduqul lahu manakir wa kana tashayya dan shi'a ne ibn al-jawzi zauji zai hukuncin da cewa hadisin nan maudu'i ne haka aliyu al-qari cikin siratul mustaqim haka fairuz abadi ke cewa wannan hadisi ne mashahuri amma haka yake a wajen aƙida amma kuma ƙarya ce ba annabi bai faɗa haka kaga wannan adalci na malaman hadisi duk da abin ya goyi bayan haka suke so ya kasance amma da ke magana ƙarya ce ba su rike ta ba don ta dace da daidai kin da ake so a ce eh kawai a amshe shi sai dai a nemi hujja a wani gurin daban amma ba a gurin shi wannan da bayanan malamai da dama da suka kawo akan cewa hadisin hadisi ne na ƙarya da yake cewa da bara'a da ya wabin nan da ya warke yana nin da ya warke daga haukashi wajen saboda cikin hadisin akwai zababbun bayu na Allah a ciki khulasa ce ta ahlul baitun nubuwa da ahlul bait ne cike da hadisi me yasa ya faɗi haka dan yana dan shi'a dan yana dan shi'a ne ya faɗi haka bab hadisi na gaba na 66 tarqimi na الإمام كي حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال يكي cewa سمعت قتادة يحدث naji qatada yana bada hadisi daga Anas dan Malik cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi dayan ku ba zai yi imani ba sai ya so ma dan uwan shi ma yuhibbu li nafsihi ko kuma li jarihi ko ga makwabcin shi ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so ma kanshi yace sun wannan hadisin Bukhari da Muslim sun huddo shi ثم المراد بهذه الغايات وامثالها انه لا يكمل الايمان بدونها abinda ake nihi da wannan hattakin ana nihi imanin shi ba zai cika ba sai hatta tana zawalil gaya mun ga cewa a cikin babal lugha mutun ya san ayyuka na huruful jarri abu ne mai muhimmanci in ba wannan ba sai kai ta samun rudu a cikin ba ma abubuwa ma'anar da bata dace da su ba sai a kawo harfur jarri a nan gurin manzi ala sabilil musamman muka ce kharaja min al masjid ko kuma kharaja ilal masjid ka gana harfur jar ne aka yi amfani da shi da min da ila kawai zan da zassu bambance maka me ake nihi da zancen kharaja minal masjid ya huta daga masallaci kenan ya huta daga masallacin ne zai tafi gida kharaja kuma ilal masjid ya huta daga gida za shi masallaci kaga harful jar ne kawai amfani aka samu bambancin ma'ana yana da muhimmanci nan hatta kin lilgaya tana ba da ma'anar cewa har sai imani shi ba zai zama na mai imani cikakke ba ba ana nihin ba wanda bai kasance haka ba kahuri ne hadisi na gaba haddasana muhammad inji al-imam ke ce haddasana muhammad ibn bashar muhammad ibn musanna qala haddasana muhammad ibn ja'far haddasana shuba qala yake cewa sami'tu qatada nayi qatada daga anas dan malik yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi dayan ku ba zai imani ba ko kace imanin shi ba zai cika ba sai na kasance ya soyuwa gare na soyuwa gare shi min waladihi gami da ɗanshi wa walidihi da ma'aifan shi wannan su ajima'in da mutane ga baki ɗaya al'imamul baudawi yake cewa ba annabi yana nihin ba so na ɗabi'a bari yana nihin so na abin nan na zaɓi bai dawo mai tafsirul bai dawo ilal iman alhasil imani wanda yake tabbatacce na itikadi don saboda san mutum ga kanshi da ɗanshi so ne na ɗabi'a wanda an kafa shi a cikin abin nan cikin halittar shi gami da haddi na istida'a to Allah ba zai kallafa ma rai ba sai abin da yake iyawa wala sabila ila qalbi wa hawahu a ƙarshe da yake cewa abin da ake nihi nan hubbul ikhtiyar ne ba hubbul tabi'a ba wanda mun yi dogon sharhi kan hadisin nan darasin mu hadisi na 68 al-imam yake cewa haddathana abubakar bin abi shayba حدثنا وكيء وابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah sau san ke cewa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah da raina ke hannun shi la tadkhulu jannata ta tuminu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani yace wala tuminu hatta tahabu ba za ku yi imani ba sai kun so juna yace a wala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum ba zan nuna muku ba abinda in kun aikata shi za ku so juna suka ce eh haka ne a bamu kenan an shahi qalu bala'in ya ce afshu salama bainakum ku watsa sallama tsakaninku hadisi ne sahihi muslim ma ya huddo shi yake cewa ba za ku shiga aljanna ba jumla yana nihin cewa ba za ku shiga aljanna ba karin shiga na farko shiga na farko dan yana nunin cewa kamar yadda dai da sauran hadisai na yan wanshi wanda a sharhin khamsuna hadisi mun ta maimaita magana yace summa kalamu muhammulun alal mubalaga fil hasi ala tahabu sannan zancen nan mubalaga ce da karfafawa wajen cewa a so juna musulmai su so juna da kuma yaɗa sallama abinda ake so la ta sai kuna dukhulul janna awwalan hatta tuminu imanan kamilan ba za ku cancanci ba shiga aljanna shiga karo na harko sai kun yi imani wanda yake kamilalle wanda babu na ƙasa a cikin shi nawawi yake cewa aqalluhu an yarfa sautuhu bi haisu yajma'ul musallim mafi karancin wajibin sallama shine ka daga ta yadda wanda ka yi ma sallama ya ji yace fa in lam yasma ahu lam yakun atiyan bi sunna idan bai ji ba baka kawo sunnar da aka umarce ka ba kamar da suwidi ya ambata cikin hashiya ta sunan abi daud zahirin shi ya sallama nan gurin shine yayi amfani da ya sallama shine yawaitawa ba daga murya ba yawaita sallama duk wanda ka gamu da shi kai mishi sallama hadisi na gaba na 69 al-imam yake cewa حدثنا محمد بن عبد الله بن بصر بن ابن نمير ابن نمير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش ها وحدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa sibabul muslimu fusuqun zagin musulmi fasikanci ne huta hanya ne wa qitaluhu kufrun kuma ya kashi kahurci ne nan in ya halitta abin da yake kahurci na rashin kyauta musulunci in kuma bai halitta ba aiki kaba'ira ne daga cikin manyan kaba'ir zunub ya hi ma kaba'ira duk zunubin da aka kwatanta shi da kufurin duna kufur ya hi kaba'ira girma hadisi na saba'in daidai al-imam yake cewa haddasana nasar bin ali al-jahdami haddasana abu ahmad haddasana abu ja'far razi an rabi ibn anas ana anas bin malik yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man faraka dunya alal ikhlas lillah duk wanda ya rabu a duniya da ikhlasi da Allah shi kadai wa ibadatu la sharika lahu da bauta mai shi kadai ba abun bauta da gaskiya sai shi wa iqami sala da tsaye da sallah wa ta'i zakka da ba da zakka mata wallahu anhu radin to zai mutu Allah yana yarda da shi ana sai yake cewa hudun dinullahi allazi ja'at bihi rusul shine addinin Allah wanda manzanni suka zo da shi wa balaguhu suka isar da shi an rabihim daga ubangijinsu qabla harajil ahadis wa ikhtilafil ahawa kahin wannan cakudewar hadisai al'ara shine hada waqti lafil ahawa da kuma sabawar san rai wa tasdiqu zalika abinda ke gaskata mana wannan cikin littafin Allah fi akhir ma nazala cikin karshen abinda Allah ya sauko ma'ana karshe karshen abinda Allah ya sauko ba karshe ba wanda daga shi ba a sauko komai ba fa in tabu yace idan sun tuba ai khalaqa al khala al ausana sun tube gumakka wa ibadatiha da kuma bautatta sun tube bautar gumaka da bautarsu gumaka da bautarsu wa aqamu salata sun tsaye da sallah wa atu zakata kuma sun ba da zakka fi ayatin ukhra ke cewa fa in tabu aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din حدثنا أبو هاتم عبد الله بن موسى بن موسى العبسي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله يأتي ظاهر الإسناد الأخير أنه من زيادات أبي الحسن القطان ظاهر وانا حديث قرشان haddasana abu hatim ziyadat ne na ɗalibin ibn maja wanda aka sani da abul hasan al-qattan wanda mun yi bayanin shi yana da ziyadat wannan hadisin da ya gabata hadisi ne wanda yake mai rauni busairi yake cewa sanadin shi yana da rauni wannan zawa'ir kin da muka kawo na sunan ibn maja wanda aka ce hadisi 339 sune zawa'ir kin ibn maja to al-imam al-busairi al-muhaddis ba mai alburda ba ya keɓance su da littafi ya samu suna misbahu zujaja fi zawa'id ibn maja zawa'id na ibn maja ya yi dirasa a kansu yasa zan mu ji ana yawan cewa busairi ya ce saboda shi ya keɓance su da dirasa rabi ibn anas ibn hibban yake cewa mai rauni ne annasu ya taƙuna hadisahu mutane suna gudun hadisan shi daga ruwaya abi ja'far dan saboda cikin hadisan shi akwai iddirabi in ya rawaito su daga abi ja'far abu ya ala ya rawato shi cikin musnadikin shi da cika shi ibn hibban yake cewa annasu yattaquna hadisahu mutane suna kin suna kiyaye hadisan shi hadisi na 71 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn al-azhar haddathana abu nadar haddathana abu ja'far an yunus an al-hasan an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila an-nas an umarce ni in yaki mutane annas ne yana nihin kahurai hatta ya shahadu Allah ilaha illallah ya san shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa ani rasulullah kuma ni manzo ne na Allah wa yaqimu salat su tsere sallah wa yutu zakka su bada zakka al imamu sindi yake cewa hatta ya shahadu har sai sun shaida wannan ta zo ne dan saboda gaya suna shaidawa ma'ana sai a bar ya kasu wannan kusani fa bagi an yi humalu ala izhar sha'ir islam kawai ana takaita shi ne akan su bayyana sha'air na musulunci ba sai ka bincike abin da ke zuciyarsu ba la hamlul hadisi ala annahu kana qabla shar'ul jizya ba za a doki hadisin ba cewa kahin a shar'anta jizya ne hadisi na gaba wancan hadisin da ya gabata hadisi ne sahihi ma mutawatiri hadisi na gaba al-imam yake cewa haddathana ibn al-azhar haddathana muhammad ibn yusuf haddathana abdul hamid ibn baharam an shahar ibn haushab an abdurrahman ibn ganam daga mu'az ibn jabal yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an uqatila nasa ya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakka kamar yadda ya gabata abu sayyid yace sanadin shi mai kyau ne mutawatiri ne hadisi na gaba al-imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Isma'il ar-Razi anba'ana Yunus ibn Muhammad haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Laysi haddathana Nizar ibn Hayyan an Ikrama an ibn Abbas wa an Jabir ibn Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfan min ummati nau'i bi na cikin al'ummata laysa lahum fil islam nasib a musulunci basu da rabo ko daya ahlul irja yan murji'a wa ahlul qadar da yan qadariyya ga wannan hadisi ne mai rauni fairuz abadi ya raunana shi a cikin littafin shi fairuz babban malamin lugha ne kuma babban malami ne na hadisi ko ina shi mai kafa biyu ne can yana da yana da ban ilimin da muka gani alkulliyatul hadisiya yana da sifirus sa'ada kulliyatul hadisiya ne kawo maka ce hafiz ne ma a bangaren hadisi kuma a wajen lugha gashi har yana da yana da wannan mu'ujan busairi yake cewa sanadin shi mai rauni ne ya ce lam yan farid bihi ibn maja ibn maja bai kaɗai ta ba da hudu wannan hadisin tirmizi ya hudu shi cikin jami'in shi ta hanyar ibn abbas ya ce hasanun ne garib ya ce mun kawo shi nan don saboda yana haɗe da hadisin jabir ibn abdullahi da ibn abbas cikin wannan hadisin suna haɗe suna tare hadisi na gaba al-imam yake cewa haddathana abu usma'u abi usman al-bukhari sa'id ibn sa'ad qala haddathana al-haysum ibn kharija haddathana isma'il an ibn ayyash an abdul wahhab ibn mujahid an mujahid an ibn abbas wa an abil abi huraira qala yake cewa al-iman yazid wa yanqus imani yana karuwa kuma yana raguwa nan magana ce ta abin nan abu huraira amma bai inganta zuwa gare shi ba yana da rauni ibn hajar yake cewa zahaba salaf ila anna al-iman yazudu wa yanqusu an karu aksar al-mutakallimin malamai magabata na salaf sun tafi akan cewa imani yana karuwa yana raguwa amma jiyawa daga cikin malaman ilmul kalam su sun yi inkarin wannan nawawi yake cewa zahirin magana cewa tasdiku yana karuwa kuma yana raguwa daidai gwargwadon nazarin mutum da kuma yadda dalilai suka huto mishi kyarara yace imanin abubakar siddiq ya yi karhi gami ga imanin wani ya ce haka ne babu shakku kuma babu ja a ciki don saboda daidai gwargwadon mutum ya hika sanin Allah kuma daidai da imanin shi zai hina ka kwari wannan kuma yana kasancewa sanin Allah ta hanyar sanin tauhidi da kuma sanin ayoyi na Allah al'imani zidu wa yin kusur ce bi kasaratul nazar wa wuduhil adilla in ji sindi don saboda yawan abin nan duba da kuma hutawar dalili kyarara kuma wannan tasdiqin yana da ƙarfi imani ta janibin abin da mutum ya sani kamar yadda ya gabata wannan kuma babe ne wanda a cikin ilimin abin ga ilimin tauhidi sanannen abu ne wanda zan yi ta ganin shi a cikin maganganun magabata salafu na sali ko yau ina ga zan mu gan shi a cikin akida ta bukhari an rawato da sanadi kyakkyawa bukhari yake cewa na gamu da malamai sama da dubu a cikin garuruwa kala-kala dukkan su gabaki dai sun tafi akan cewa imani yazidu wa yankus ibn abi hatim ya yawaita cikin baban imani ya nakalto daga sahabbai jama'a da dama da tabi'ai dukkan su gabaki dai ijma'i yana kewayo daga sahabbai da tabi'ai duk sun haɗu babu ɗaya da ya huta akan cewa imani ya zidu wa yankus ibn iyad haka ya hikaito ga ahlus sunna gabaki ɗaya yace a jumlace dai magana ta tabbata maganganu duk sun tabbata daga sahabbai da tabi'ai babu sabani ko ɗaya dan saboda ayoyi adda kwai na Qur'ani hadisai adda kwai na Annabi sallallahu alaihi masu inganci cewa imani yana karuwa yana da duwa na daga cikin lawazimul ziyada fa sabata anna al-iman yusafu bi ziyada imani ana siffanta shi da karuwa kuma da ragewa daidai gwargwadon abun nan amma malaman ilmul kalam sun tahi akan cewa su ba bai karuwa bai da duwa kawai imani na kowa da na kowa ɗaya ne da na jibrilu da na mika'ilu da nasu duka ɗaya ne da imani da na annabi da nasu duka ɗaya ne duka babu bai karuwa bai daɗuwa wanda ka wannan zahirin rashin hankali ne wanda ga shi nan ayoyi a ƙur'an da ya dadu imanin ma imanihim Allah ƙyarar ya faɗa kuma ka mishi raddi ka ce bai karuwa hadisi na gaba al-imam yake cewa haddathana Usman Usman al-Bukhari haddathana al-Haysum haddathana Isma'il an Haris bin Usman an al-Haris adunhu an Mujahid an Abi Darda ƙala sai ce al'imani ya zidadu wa yankus imani yana ƙaruwa yana raguwa nan ƙarshen baban ne ko nan zan mu takaita a ƙarshen wannan babi babin fil qadar babi ne zan mu tashi na gaba akan babi na kadara kamar yadda muka sani ya kwadaitar da mu akan hadisai da dama kan abin da ya shahi ilimi kuma zai kama na abuwabu na akida bayan wannan kuma ya kama na abuwabu na sanin girman sahabbai ɗaya bayan ɗaya da kuma jimlar su abubuwa dai masu kima masu tsada wadda mukaddima wannan ta ibnu maja ta kumsa rahimahullahu ta'ala nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah wa mu lada na kuskure Allah mana gafara shi